أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب وقالوا لا في أيام معدودات فمن تأكد من يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه من اتقى واتقوا الله واعلموا أنهم لن تحشرون جزاكم الله خيرا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu muna jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara tattaruwar mu a wannan masallaci mai albarka na ma'aifinmu mirgayi Allah ya gafarta masa amin a wannan anguwar mai albarka ta lazare ba dan komai ba sai dan ci gaba da abin da muka as- muka isko iyayenmu suna yi a wannan wurin mai albarka shine tunatarwa da aka saba yi a kowanne sati muna fatan jagororin wannan markaz Allah ya saka musu da alkhairi kuma Allah ya ƙara dawamar da su akan wannan aikin ya ɗauke su a kansa sannan kuma ya mai da gurbin su bayan tahiyarsu a tsarabar da na zo muku da ita shine التوحيد في الأذان والإقامة لكن نظرا لضيق الوقت سوف نكتفي بالأذان معنى توحيد دكي كمشي أتكين كيران صلى idan muka ce tauhidi mun ce tsaraba mai tsada domin ita ce tsaraba mafificiya ita ce wadda in kana da ita to kana da komai in ka rasa da ka rasa komai ma'ana tauhidi kiran sallah ya kunshi tauhidi mai yawa a cikinsa domin malamai suke cewa innama shuri al'adhanu li thalathati hikam shi kiran sallah an shar'anta shi ne don saboda hikimomi don saboda wasu manuhohi guda uku na farko shine izharu sha'airillah Allah ku yake cewa man yu'azzim sha'airillah ومن يعظم شعائر الله ف... ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب jazakumullahu khairan kiran sallah yana ɗaya daga cikin sha'airullah sha'airuddin ma'ana manya-manyan alamu wanda da su ne ake gane addini manya-manyan alamu wanda da su ne ake gane gari mai addini shi yasa ya tabbata a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa idan suka so yaƙi idan suka so kama wani gari farmaki ko suka zo jihadi a gari ko a ƙauye suna tsayawa a ƙarshen gari lokacin asuba sai su jira su ji har za su ji kiran sallah idan har ba su ji kiran sallah ba to kai tsaye za su hukunta cewa wannan garin ba garin musulmai ba ne domin babu ɗaya daga cikin manya-manyan alamomi na musulunci shine kiran sallah manufa ta biyu ta kiran sallah shine i'la'u sha'ni tauhid shine ɗaukaka al'amari na tauhidi dan saboda lokacin da ake kiran sallah kamar yadda za ku zo ku ji za ku ji tauhidi ne ma kawai tsantsarsa ake maimaitawa abu na uku shine a li tajammu'un nasi lis-salah abu na uku manufa ta kiran sallah shine a tara mutane zuwa sallah ko kuma a sanar musu da cewa lokacin sallah yayi shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan ya nuna mana manufar kiran sallah a tada mutane su zo kiran sal- su zo su yi sallah yake cewa man sami an-nidaa falam yujibhu fala salata lahu illa min udhrin aw kama qala sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya ji kiran sallah ana kiran sallah yana ji da kunnuwansa ya ji karba ma wannan kiran sallan to ba ya da sallah ko ya yi ta matukar lokaci ya wuce sai wanda yake da uzuri dan manzo Allah ya nuna mana muhimmancin kiran sallah da kuma man babba daga cikin manya manyan manufarsa dan a sanar da kai lokacin sallan yayi kuma ka zo ka yi ta inda aka kira ta shine ɗaya daga cikin sahabbai wanda yake makaho ne ruwayoyi guda biyu ne akwai riwa da ma take nuna Abdullahi ibn Ummi Maktum ne na'am radiyallahu anhu yazo yace ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ni mutum ne wanda nake makaho kuma sannan ba ni da jagora wanda ya kamata ba ni da jagora tsayayye da zai rika ja na zuwa sallah kuma sannan a anguwarmu kahin in zo masallaci akwai wata korama da take kwararowa da ruwa bayan wannan kuma kasan daji ne akwai karnai akwai kuraye da sauransu ina tsoron in nace da asuba in hito zuwa masallaci wannan abubuwan su cutar da ni manzon Allah ya ce to shi an maka uzuri ya juya baya kenan sai manzon Allah ya ce a tasma'un nida'a kana jin kiran sallah in an yi ya ce eh ya ma'aikin Allah sai manzon Allah ya ce fa'ajib fa'ajib karɓi kiran sallah dole sai ka zo masallaci idan ya kasance makaho ba a ɗauke masa ba sallah idan ya ji kiran sallah dole sai ya zo masallaci ya yi ta ina gani ina ga kai ina ga ke ina ga ita wanda muke lafiya kira dalilin kuma rashin saukin nan da ba a yi masa ba Allah maɗaukakin sarki ya sa ɗaya zamanto ɗaya daga cikin masu kiran sallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dama hausa ke cewa wani hali ga Allah baiwa ne kun gani a shaida an yi sakaci shi yasa yake nuna muna ba ko da yaushe bane sauki yake kawo alkhairi akwai lokacin da tsanani yake kawo alkhairi akwai lokacin da in ka ga malami ya tsananta to ya san da ya dace a tsananta ne kada ka ga laihinsa yan uwa masu girma ke na wannan su ne hukunci ne hikimomi guda uku da yasa aka shar'anta kiran sallah wanda muhallu shahidkin mu shine li'ala sha'anin tauhid dan ɗaukaka al'amari na tauhidi ya kasance a lokaci zuwa lokaci za ka ji ana faɗi ko da ba ka so ka ji sai ka ji misali wanda suke kahoran da suke a ƙasashen mu na musulmai ko sun so ko ba su so ba sai sun ji kiran sallah kin wannan ya sama suka so su ɗora doka ta hana yin kiran sallan dan suna jin ana faɗin tauhidi suna ji ana kaɗaita Allah madaukakin sarki a cikin kiran sallah yan uwa masu girma kiran sallah yana da tarihi tarihin kiran sallah shine ba kai tsaye daga zakuwar musulunci aka zo da kiran sallah ba ba kai tsaye da aka shar'anta musulunci aka shar'anta kiran sallah ba aka shar'anta sallah aka shar'anta kiran sallah ba an shar'anta kiran sallah ne bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina a shekara ta farko ta hijira aka shar'anta kiran sallah to me hikimar da ta sa kai tsaye ba a shar'anta kiran sallah ba sai da aka zo madina domin a lokacin ba wai kiran sallah ba sallan mawuya take balantana kiran sallah to shi yasa a can da yake musuluncin koye yake musulmai da wuya suke sallah sai aka ma ba a ce su yi kiran sallah ba amma lokacin da musuluncin ya waje ba aka zo madina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tara sahabbai yace ita sallan nan fa an hukunta a yi ta ne a jam'i a yi ta a tare a wurin da ya dace a yi ta shine masallaci to ina so mu sanya wata alama wadda idan lokacin yayi mutane za su gane da lokacin yayi su zo a taro a yi sallah sai kowanne ya fara ba da shawarar shi wasu suka ce nattakhidu naqusan mu samu naqus ita ce ƙaraurawa wanda ake kilin kilin kin nan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a wannan ai aikin kiristoci ne suke amfani da karaurawa in muka yi haka kuma mun yi koyi da su wasu suka ce na takhidhu buqan mu samu kaho wanda in lokacin ya ce a busa da mutane sun ji busa kaho to sai su rugo su zo masallaci sai manzo Allah ya ce musu a'a ai wannan min amalil yahud aikin yahudawa ne in muka yi haka mun yi kamanceceniya da yahudawa wasu suka ce ya manzon Allah a kunna wuta idan lokacin ya yi sai a ɗaga ta sama ana yawo da ita haka wanda da su lura da wutan za su zo sai ce a a hada min amalin majus wannan aikin majusawa ne haka aka dai aka watse ba a samu matsaya ba dangane da ya ya kamata a tattaro mutane don saboda a yi sallah bayan an koma akwai ɗaya daga cikin sahaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ake cewa Abdullahi bin Zaid radiyallahu anhu yana kwance sai ya yi maholki ya ga wani mutum a cikin maholkinsa yana sai da ƙaraurawa sai ya ce wannan mutumin ƙaraurawa ka ta saidawa ce ya ce mi za ka yi da ƙaraurawa sai ya ce muna so ne mu rika karkada ta in lokacin sallah ya ga mutane su zo su yi sallah sai ya ce ala adulluka ala ma huwa khairun minha kana so in nuna maka abin da ya yi ƙaraurawa alkhairi sai ya ce eh nuna mini sai wannan mutum ne ya yi kiran sallah ya tada ikama sai ya tashi daga bacci Yo.
yana tashi daga bacci sai ya rugo ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwashi labari ya basa ga abun da ya gani ya ce kai manzon Allah ba dan ma a ce ƙarya nake ba da na ce kai ni a walke ma nake ba kwana nake ba yadda ne mafarkin manzon Allah na ce haka sai ya ce innaha la ru'ya haqqun ai wannan mafarki ne na gaskiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to je ka koya ma Bilal li'annahu anda minka sautan domin ya hika sauti mai daguwa shi kuma kiran sallah marhorsa shine a daga sautin dan aji to kenan tunda yana da sauti mai daguwa to ka je ka koya masa shi ya dace ya kiran sallah kafin mu ci gaba akwai wata matsala ta akida anan shine kun gani da maholki aka samo mi aka samo kiran sallah sai wasu rubabu suka ce ai ashe ana ɗokan addini ma ta hanyar maholki sai mu ce eh haka ne ana ɗokan addini ta hanyar maholki da ɗaya daga cikin abubuwa guda biyu in ya kasance manzo ne ya yi maholki ko kuma wani ne ya yi maholki sai manzo ya tabbatar da shi kenan ya zamanto sunna takririya ya zamanto tabbatacce kawar manzon ne ya ce a yi amma bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani malami ko wani waliyi ko kuma wani shehi ko kuma wani gashi nan dai gashi nan yazo ce ya mafarkin kaza manzon Allah yake ai kaza ko kuma Allah ya ce mishi yi kaza ko an ce ai jama'a su yi kaza ko ya yi mafarkin salati kaza ko abin da ya kamata haka duk wanda ya ce haka za a ce ba za a yi aiki da shi ba domin babu manzon Allah balle ya tabbatar da abin da ka faɗi gaskiya ne kuma Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي وردئت لكم الإسلام دينا jazakumullahu khairan wannan ayar duk mai halartar wa'azin ahlus sunna ya san fassara ta ba sai an fassara ba ɗaya ne daga cikin ka'idodi na malaman usul fiqh suke cewa la tunatul ahkamu birru'a wal awhami la tunatul ahkami birru'a wal awhami hukunce hukuncen addini ba a samu su ta hanyar mawalki da kuma wahami don haka hukumce-hukumcen addini ana samo su ne ta hanyar ƙala Allahu ƙala rasuluhu ƙala sahabatu laisa bitakwila bi laisa bitanwila au kama ƙala sha'ir ana samo hukumce-hukumce ne ta hanyar maganar Allah da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da magana ta salafus salih in ta yi daidai da alqur'ani da hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kenan kiran sallah an samo sa ta hanyar maholki daga cikin maholkan sahabi wanda kuma manzon Allah ya tabbatar da shi bayan sahabin Abdullahi bin Zaid ma Umar radiyallahu anhu yace ya manzon Allah ni ma wallahi na yi irin wannan mafarkin sai dai an riga ni ne shi yasa ban faɗi ba Allahu Akbar.
a takaice dai mun gani shekarar da aka samu kiran sallah kuma sannan ga yadda kiran sallan ya kasance shine a cikin hadisin Abdullahi bin Zaid آه.
halarin ma a yau ba ayoyi kawai za ka jayo ba har kiran sallah ma za ka jayo za ka yi muna kiran sallah kamar yadda ake kiran sallah na gaskiya kana karantawa muna fassarawa da farko allah ba zai karanta kiran sallah daga farko sai karshe inda ya kuskure sai mu gyara mashi duk na san babu kuskure amma tana iya yiwuwa a samu abin da ake ce ma zalla ko kuma faltatul lisan ma'ana sukul da baka ta baki kenan allah ba za ka karanta mu da kiran sallah الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة ha'un kinnan ka ta hutu حي على الف- حي على sala حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله jazakumullahu khairan wannan shine kiran sallah nau'i na farko domin kiran sallah yana da nau'i guda biyu kamar yadda iqama ita ma tana da nau'i guda biyu wannan da malam ya karanta shi ake ce ma azanu bilal kiran sallan bilal shine nau'i na farko bambancin shi da na biyu shine shi babu tarji'i a cikinsa me ake ce ma tarji'i shine lokacin da la'adan ya zo kiran sallah ya ce allahu akbar allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أزوى كرشان حديثي وانا شاكي جمع ترجيعي نعم.
معنى كما يدو صوتي أسام باين كايش أكسا كسا وانا شيني أكي جمع بأذان أبي محظورة كيران سلن أبو محظورة domin asira ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da masu kiran sallah guda hudu الله أكبر mai kiran sallah na farko shine bilal shine ra'isul mu'adhdhinin shugaban masu kiran sallah yana ma manzon Allah kiran sallah a masallaci na Madina mai kiran sallah na biyu shine Abdullahi ibn Ummi Maktum wannan shine makahon da muka kawo labarinsa yana shi ma kiran sallah tare da Bilal a Makka mai kiran sallah na uku shine sa'ad bin ah, sa'ad bin a'iz sa'ad bin a'iz wanda shi kuma mai kiran sallan manzon Allah ne a masallacin Quba wanda shine masallaci na farko da aka gina wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara sallah a shigowar Madina wannan sa'ad bin a'iz bayan rasuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Bilal ya daina kiran sallah sai shi ya ɗauki matsayi na Bilal ya ci gaba da kiran sallah a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai kiran sallah na hudu na manzo Allah shine Abu Mahzura shine wanda yake ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kiran sallah a masallacin harami a Makka wannan kenan su ne masu kiran sallah manzo Allah guda hudu kinan nau'in kiran sallah guda na farko babu sausauta sauti wajen ashhadu an la ilaha illa da ake cewa tarji'i nau'i na biyu shi kuma shine wanda ke da wannan tarji'i kin wannan kenan shine bambanci tsakanin kiran sallah wancan da wannan ƴan uwa masu girma kamar yadda na faɗa muku kiran sallah ya tabbata a alƙur'ani da sunna wannan da hadisin da muka karanto na maholki na abdullahi ah, na- na- na mai kira suna na Abdul- na abdullahi bin zaid hadisi ne wanda ya tabbata a cikin littafai na sunan sannan kuma hadisin da muka kawo wancan na mai kira suna wancan makawan shi ma ya tabbata a hadisi na bukhari da muslim idan muka zuwa alkur'ani wanda ba su yarda da hadisi ba Allahu subhanahu wa ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu idan nudiya يا lis-salati أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع نعم.
ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون jazakumullahu khairan kunga wannan ayar ta tabbatar da kiran sallah da ta tabbatar da kiran sallah amma kun bata nuna ya ake kiran sallan ba ashe wannan ya zamanto kalubale ga 'yan kalakato wanda ba su yarda da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba to ya kuke kiran sallah tunda qur'ani ya ce ai kiran sallah kuma ba ku sanya ake kiran sallan ba a sunna ta yi bayanin wannan Na'am.
ga wannan sai ya nuna cewa ba ta yiwuwa kai addini ba tare da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi yasa malamai suke cewa as-sunnatu tubayyinu al-qur'an wa tu'abbiru anhu wa tadullu alayhi hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke bayyana alqur'ani kai hadisi ma gaba ɗayansa magana ne akan alqur'ani mai girma muka ce daga cikin hikimar tauhidi raf'u sha'ni tauhid ɗaukaka al'amari na tauhidi to yanzu za mu zo ga fassarar kiran sallah duk lafazin da muka zo ko jumlar da muka zo ta kiran sallah sai mu bayyana tauhidin da yake a cikin ta har zuwa ƙarshen kiran sallah alarma lafazi na farko na kiran sallah
Allahu akbar Allahu akbar jazakumullahu khairan idan kiran sallah na farko ne na bilal kenan sau hudu za ka yi hukunmu ce sau biyu tunda allahu akbar allahu akbar haka ake faɗin su sau biyu ba allahu akbar daban take ba allahu akbar daban take ko wancan kiran sallah za ka yi magana mafi inganci ba cewa za ka yi ba allahu akbar allahu akbar abin da ya tabbata shine za ka haɗe su in ma ka ce hakan za ka yi za ka haɗe su sannan sai ka ci gaba da abin da ya dace wannan kenan shine jumla ta farko ta kiran sallah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar wannan lafazin ma'anansa shine Allah mafi girma Allah mafi girma domin akbar sigatul mubalagha ce da an ce Allahu kabir Allahu kabir Allah mai girma Allah mai girma amma akbar kenan babu wanda ya kai shi girma Allah mafi girma kenan ko akwai wani Allah to wane ne mafi girman shine Allah kamar yadda Fir'auna yace ana rabbukum al-a'la ko kenan ko akwai wani rabbu to shine al-a'la to Allah subhanahu wa ta'ala anan ya siffata kasa al-akbar mafi girma shi yasa maluman fiqh suna cewa wannan jumlar al-akbariyya al-akbariyya wannan jumlar ta al-akbariyya Allahu akbar ta ƙumshi nau'in tauhidi guda uku amma za mu yi nau'i na farko don sauran nau'ukan za su zo a ƙasa daga cikin nau'in tauhidin da wannan jumlar ta allahu akbar ta ƙumsa ta ƙumshi abin da ake ce ma tauhidul asma'i wa sifati kamin nan kuma ta ƙumshi isbatu wujudillahi ta'ala wannan jumlar ta ƙumshi tabbatar da samuwar allah maɗaukakin sarki domin a duk duniya babu wani wanda yake da sunan Allahu in ba Allah ba idan ka ɗauki gaba ɗayan al'asma'ul husnakin nan asma'ullahi husnakin nan za ka ga akwai wanda yake iya siffantuwa da wannan siffofin ko da yake busu ci kai ba su kai kamala ta irin ta Allah ba to amma sunan Allahu shi kadai Allah yake banta da shi shi yasa malumai suke cewa idan kana bayani kana so ka faɗi Allah ne kai tsaye kada ka kawo wani lafazin da ya wuce Allah ya wuce Allahu in kana so ka kawo duk abin da yake biyowa baya zaka ga so da yawa Allah in zai siffanta kansa in yana cewa sami'un alimun ne sai ce a inna Allaha sami'un alim sai ya kawo Allah sannan ka san sannan sauran siffofin su zo shi yasa idan kana turanci kada ka ce diyo in dai Allah kake nuhi ka ce mi ka ce Allahu domin diyo a larabci shine ar-rabbu to larabawa su ma suna da arrabbu suna da ubangiji daban-daban kawon misali wani ɗai daga cikin me da suna jahilai na lokacin larabawa ya shirya gumkinsa al'adarsa da sahi zai ma gumkin wanka ya goge masa duk wata ƙura da dauɗa take tare da shi sai ya aje abinci a gabansa don ya sa masa albarka da in ya dawo ya ci abincin ya aje gumkin a wata ran ya kawo abincin ya aje sai ya hita bayan ya huta sai aka samu dila misali mu anan mu ce kare tun da shi muka saba da shi sai kare ya zo ya ci wannan abincin sannan kuma ya zo yana goga jikin shi ga wannan gumkin sai gumkin ya faɗi bayan gumkin ya faɗi sai karen ya tsarga ma gumkin hutsari ya huta ya tafiya ta mutunan na dawowa ya zo ya isko ga abinci duk an babbece sa sannan kuma ga gumki a ƙasa ya lura da wani abu sai ya gane da cewa hutsari ne aka yi sai ya koma gehe tagumi ya ce a a rabbun ya bulu sa'alabanu bi ra'sihi laqad hana man balat alaihi sa'alubi yace wai ubangiji ne kare yake ma hutsari aiko ba ubangiji ba kowane ne ko mutum ne kare ya ma hutsari ai ya zama to wulakantacce ba zai a ce ubangiji Yo.
to shi daga wannan lokacin ya aje bautar gumaka duk da a lokacin ba a turo annabi muhammad ba Sallallahu sallallahu alaihi wasallam kwakwalwarsa hankalinsa ya tabbatar masa da cewa me ya tabbatar masa da cewa wannan ba shi bane abin bauta kenan Allahu shine suna mafi girma na Allah maɗaukakin sarki babu wanda ya taranya da Allah a cikin wannan sunan amma ika- idan ka ce ar-rabbu ko a- mai gida ma ana ce masa rabbul bait Allah rama zaka yi kamun ayata suratu yusuf ko na aha ayar ta yi bayanin ar-rabbu cikin suratu yusuf فلم aha
قال قال إنه ربي.
قال إنه ربي أحسن مسواي إنه لا يفلح الظالمون jazakumullahu khairan yanzu idan ka ji annabi yusuf ya ce innahu rabbi zaka ce annabi yusuf ya kawurci ya shirka a da mai gidansa yake sarki ya ce shi rabbi na ne ubangiji na yake nihi ko kuma me yake nihi mai gidana Ah.
an gane da kyau ko sai ya nuna kenan wannan sunan ko ba Allah ba akwai wanda ake kira da shi amma idan ka ce Allahu bismillahi kaga sai arrahmanir rahim yazo a baya don me yasa aka fara da Allahu ita ce suna mafi girma أكبر kenan kuwa masu girma ya kasance in za mu ambaci Allah mu sif mu gaye sa da wannan sunan na Allahu shine mafifici wanda babu kwankwanto in ka faɗi shi yasa duk dan bokon da na shi yana turanci in ya kawo wajen biyu sai ya ce Allah luwan shi a Allah bai cewa luwan shi a biyu merci Allah bai cewa merci Dieu an gane da kyau ko Na'am.
sai ka ga yana birge ni dan mi dan ya san da wa yake magana ya san wa yake gode ma ya san wa yake kambamawa wa yake girmamawa shine Allah madaukakin sarki yan uwa masu girma wannan kalmar ta Allahu akbar ta kumshi ithbatu wujudillah tabbatar da samuwar Allah domin ba ta yiwuwa a ce abu yana da suna amma kuma me babu shigo الأثرة تدل على المؤثر والبعرة تدل على البعير idan kaga kashin raƙumi to tabbas waye yi sa mutum ya yi sa raƙumi.
na raƙumi ya yi sa idan kaga sawu to ka san sawun ba shi ya yi sa ba waye yi sa ma'abokinsa ya yi sa kenan tunda akwai Allah kuma an tabbatar da babu wanda yake da wannan sunan a duniya to an san akwai mai me akwai mai wannan sunan shi yasa
رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادتي هل تعلم له سميا بسم الله الرحمن الرحيم malam alarama Allah ya saka masa da alkhairi lokacin ina karambani alaramanci alaraman malam nake yi Allah ya kara ma rayuwar malam albarka masha Allah na ji daɗi sosai wannan shine karo na farko da muka haɗu da malam da gaba da gaba Allah ya kara ma rayuwar malam albarka tun muna yan kanana muke jin muryar malam kuma masha Allah har yanzu muryar tana da ai haka dai ne ba ba kuskure bane ko haka ne.
dan na sa akwai masu muryar malam da yawa Shine, shine.
masha Allah jazakumullahu khairan tayyib malam ya kawo muna aya wadda take ƙara tabbatar muna da cewa babu wanda yake da sunan Allah in ba shi ba hal ta'lamu lahu samiyya ka taba jin mai suna wannan in ba Allah ba an gane da kyau ko wannan shi ake cema al-istifhamul iqrari ko kuma at-taqriri tambaya ce wadda ba ana so ka bada amsar ta ba dama akwai amsar ta an san ka san amsar ta dan a tabbatar maka da ita ne hal ta'lamu lahu samiyya
نعم a lokacin imam abu hanifa rahimahullahu ta'ala an yi wani kasurgumin mulhidi dan ta'adda wanda shi aikinsa kamar yadda kaga malumai suna yaƙi suna yawo na yaɗa da tabbatar da samuwar Allah to shi kuma ƙoƙarinsa yaƙi da yawo da tabbatar da cewa babu Allah wadda sarki ya zo a wajen khalifan wannan zamanin sai ya ce masa na zo ne ka tattaro mini ma'ilmantan garinku akan mu yi muƙabala don in tabbatar musu da cewa babu Allah sai sarki ya so ya kore sa sai ce a in na kore sa za a cewa ya yi ni gaskiya ne ko kuma mun rasa ta cewa ne ya kure malumanmu ne sai aka ce sai sarki ya ce to wa kuke ganin ya kamata mu kirawo sai suka ce man yufti wa abi hanifa fi bagdad Mm.
ban ce fi madina ba an gane da kyau ko Ah.
ba a madina yake ba waye isa yayi eh, muƙabala da shi in ba abu hanifa ba domin shahararre sai da shahararre Alright.
aka je aka kirawo abu hanifa yana daji ya zo yana zuwa sai sarki ya ce masa ga bukatarsa ga mutunan nan yana so ya nuna maka wai babu allah yana so ku yi mukabala da shi sai abu hanifa ya ce to sarki ba matsala ina so a bani dama tsallaken teku akwai wasu kayana da na baro ina so a bani dama in je in ɗauko su don kar su lalace in yi so sai in komo a yi mukabala abu hanifa ya je Mm.
ya ɗau tsawon lokaci hamma wannan mulhidin ya fara dariya yana cewa kaga yayi tsoro yanzu kawai ka bani izini in tahiya ka sarki har yana shirin ya bashi izini ya tahiya sai ga Abu Hanifa ya shigo sai Abu Hanifa ya shigo ya ce masa to ya aka yi me ya tsaida ka sarki ya ce masa me ya tsaida ka sai ya ce a sarki Allah ya kara ma rayuwarka albarka sarki abun da ya tsaida ni shine bayan na je yanzu ila ga in komo ne na rasa jirgi- na rasa jirgin ruwa to ina nan bakin jirgin ruwa sai na ga wani al'ajabi na ga katakin ne ga sunan suna zuwa kusa tana bubbugawa kaza da kaza kaza da kaza har sai da jirgin ruwa ya haƙa kansa da kansa ya hau akan teku ya tsaya cak na hau sannan ya sabko ne muka zo sai wannan mulhidin ya ce kai kai kai kai kai ya ce kai in ba mahaukaci ba ka taba ganin jirgin ruwa ya yi kansa ya ce to kai ma ka taba ganin abu mai suna kuma a ce babu shi Ayo.
ya ce ka taba ganin yanzu idan ya kasance jirgin ruwa bai iya yin kansa ya za a ce wannan duniya da take dauke da tauraro da take dauke da wata da take dauke da duwatsu da take dauke da itace tana jujjuyawa ya za a ce babu wanda yake jujjuya ta an gane da jago fabuhita alladhi kafar a wannan lokacin sai mutumin ya- ya gidime Na'am.
ya dumame kinan wannan me yake nunawa ko babu aya babu hadisi hankalinka ya isa ya tabbatar maka da me ya isa ya tabbatar maka da samuwar Allah madaukakin sarki to idan aka ce Allahu akbar Allahu akbar yana tabbatar da samuwar Allah madaukakin sarki mu je a jumla ta gaba a a cikin har yanzu wannan jumlar akwai muka ce tauhidul asma'i was sifat a cikin wannan jumlar ta Allahu akbar tana tabbatar muna da tauhidi na sunaye da siffofin Allah madaukakin sarki idan ka ɗauki Allahu ismun min asma'illah akbar siffatun min sifatillah siffatun min sifatillah siffa ce daga cikin siffofi na Allah maɗaukakin sarki menene kun mahimmancin tauhidul asma'i was sifat mahimmancin tauhidi na sunayen Allah da siffofinsa shine yana ƙara tabbatar maka da girma na Allah maɗaukakin sarki sannan kuma idan kana da tauhidul asma'i was sifat wata dama ce da kake da ta samun lamani da garanti na karbuwar addu'inka domin Allah ya ce walillahi al-asma'ul husna ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها نعم.
وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون jazakumullahu khairan Allah subhanahu wa ta'ala yace yana da sunaye kyawawa fad'uhu biha ku roƙe sa da wa'annan sunayen wa dharil ladina yulhiduna fi asma'i ku bar wa'anda suke wuce gona da iri a wajen sunayen Allah madaukakin sarki ashe dangane da sunayen Allah madaukakin sarki mutane sun kasu kaso uku akwai almu'attila masu kore wasu daga cikin sunayen Allah da siffofi nasa sannan kuma na biyu akwai ahlus sunna su ne masu aiki da wannan sunayen sannan kuma akwai alghalin wanda suke wuce gona da iri a wajen sunayen Allah maɗaukakin sarki su wane ne masu wuce gona da iri a wajen sunayen Allah su ne wanda suke kiran sunan Allah ba yanda ya dace a kira sa ba Akbar.
ko da yake ko Allah ya ce a roƙe sa da sunayensa amma akwai hanyar da zaka bi wajen roƙon Allah da sunayensa daga cikin kuskure a wajen roƙon Allah da sunayensa shine ka rike wani suna guda kai ta maimaitawa Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah wannan kuskure babu inda aka samu wa asar sahabbai suna irin wannan zikiri suna kiran Allah da irin wannan suna da haka ko kuma a baka wani suna a ce kai ta cewa ya razzaku ya razzaku ya razzaku ya razzaku ya ai kowa ya san ya razzaku ko Kwarai.
duk bahaushe ya san ya razzaku ishtuqqa min arrizq a ga da kyau ko daga arziki ne me ya razzaku mai arzitarwa mai arzitarwa to yanzu misali a baka wani wuridi a ce ka tai kai ta cewa ya razzaku ya razzaku ya razzaku zaka samu arziki to sai mu ce maka a'a ba haka ya kamata a ce maka ba Na'am.
zaka ce ya razzaku irzuquni ya mai arzitawa azirtani amma kamar kana kira mutum ne kana so yaro ya maka aiki kana kai eh, sangami sangami kai ta kiran sangami me kake so sangami ya zo ya sangame ka ko me zai maka to wannan shine kina idan ka ce ya razzaku eh me kake so razzakun ya maka irzuquni ya rahmanu irhamni ya ghafuru ighfir li ka gafarta mini haka ake kiran sunan Allah kuma a samu biyan bukata ta wannan hanyar wannan shine wazaril ladina yulhiduna fi asma'i daga cikin ilhadi a cikin sunayen Allah madaukakin sarki shine malaman boka ma- malaman tsibbo da bokanci za su baka sunayen Allah ɗari ba ɗai a ce in ma ka rubuta su ko kuma mace ita za ta zo a rubuta mata in ma a rubuta mata ga huska don ta yi kyawo ko a rubuta mata ga farji subhanallah ko a rubuta mata ga hannu ko abin da ya kama da haka ko a rubuta mata ga gaba ko abin da ya kama da haka ko kuma a baki sun a bata sunayen Allah a da allo a ce ta je ta wanke wannan allon wannan ruwan ta samu mani ta, ta samu eh, jinin hailan ta ta hada da shi ta hada ma mishi ya ci ya ci bala'i da abin da ya kamata haka dukkanin wannan ta'addanci malaman tsubbu suna yi ko a rubuta sunayen Allah a kasan takalmi a baka ko a bashi ko a bata a ce ta rika shiga da su bayan daki wannan shine kenan wadaril ladina yulhiduna fi asba'i yan uwa masu girma sunayen Allah madaukakin sarki mu yi kokari mu kula da su mu rika roƙon Allah da su wani daga cikin sahabbai ya zo yana addu'a yana Allah ka bani kaza Allah ka bani kaza Allah ka bani kaza manzo Allah na bayan sai ya ce ajila haza wannan yayi gaugawa sai bayan ya kare sai manzo Allah ya ce masa in kana da bukata ka ambaci sunan Allah bima huwa ahluhu da abin da ya cancance sa ka yaba Allah madaukakin sarki huwa Allahu alladhi la ya rahmanu ya rahim ya maliku ya quddus ya salamu ya mu'min yace sai ka bijiro da bukatarka ka kara da salati maji dadi na Allah madaukakin sarki shine annabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam.
sallallahu alaihi wasallam maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhala aljanna Allah yana da sunaye guda ɗari ba ɗai duk wanda ya ƙididdige wannan sunayen ya haddace su malumai suka ce ahsaha kalima ce wadda ta kumshi abubuwa guda biyu hafizaha wa alima ma'aniha wa tabbaqaha ya haddace sunayen ya san ma'anarsu kuma yana mi yana aiki da shi ya fara samun kariyar arziki sai ya tuna man huwa razzaq sai ya ce Allah ya shiga matsala man huwa shafi Allah ya shafi ishfini da abin da ya kama da haka wannan shine kenan sunaye na Allah madaukakin sarki in kuwa masu girma a takaice dai wannan ita ce jumla ta farko al-akbariya ko kuma at-takbir wadda ta kunshi tabbatar da sunaye na Allah madaukakin sarki da kuma tabbatar da samuwar Allah madaukakin sarki Allah ramma mu je jumla ta gaba أشهد أن لا إله إلا الله ta biyu أشهد أن أن لا إله إلا الله jazakumullahu khairan wannan ita ake ce ma alhayalatul ula alhayalatul ula domin kiran sallah yana da alhayalatani hayala ba hayala ba muke da suna ash-shahada an gane da kyau ko ash-shahadatani shaidu guda biyu to ash-shahadal ula ita ce ashhadu an la ilaha illallah ita ce ash-shahada ash-shahada al-ula ma'ana shaidawa ta farko ita kuma wannan shaida ta farko ma'ananta ashhadu ay uthbitu wa uqirru an la ilaha illallah an laysa hunaka ilahun أحق أن يعبد إلا الله سي الله مدوكاكين ساكي إنا تبتر باب وني أبو دا يتشنشنت أبوتا ما إن با الله مدوكاكين ساكي با kenan shi yasa ake ce mata ash-shahada kenan ka shaida a cikin wannan ita kuma wannan ash-shahada kin ta kumshi a bangare na tauhidi abinda ake ce ma tauhidul uluhiyya me tauhidul uluhiyya shine kadaita Allah madaukakin sarki da bauta idan ka ce tauhidul uluhiyya shine ka tabbatar da cewa babu wanda ya cancanta in bauta ma da abun da yayi umarni a yi masa in ba Allah madaukakin sarki ba idan ka ce ashhadu an la ilaha illallah ka kore cewa annabi isa ɗan allah ne ka kore cewa allah ne ka kore cewa kishiya ne ga allah ka kore cewa uzairu da yahudawa suke bauta allah ne ka kore cewa dukkanin wani ɗagutu da ake bauta ma ba allah ba ne wane ne allah shine mahalicci shine wanda ya cancanta a bauta ma wannan kuma shine asali na tauhidi domin da ita ake shiga musulunci sannan kuma da ita ake hota musulunci idan aka karyata idan aka karyata ko aka saba ma ɗaya daga cikin sharuɗanta wanda shi ma muhadara ce mai zaman kanta ƴan kwa masu girma ashhadu an la ilaha illallah ita ce shahada ta farko a cikin kiran sallah sai shahada ta biyu alarma أشهد أن محمد رسول الله jazakumullahu khairan wannan ita ake ce ma ash-shahadatu thaniya shaida ta biyu a cikin kiran sallah ina shaidawa lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ne dan aiken Allah ne نعم ita kuma a cikin wannan jumlar a bangare na tauhidi a cikinta akwai isbatu bi'satin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ko kuma isbatu risala lin nabiyyi muhammadin sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan akwai tabbatar da annabta ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam idan ka faɗi haka kamar ka tabbatar da cewa lallai muhammad dan aike ne Allah ya turo sa zuwa ga mutane to idan kuma wannan shaidar ka faɗe ta akwai abu na biyu da yake biyowa baya shine al'amalu ka faɗi da baki yanzu sai aiki ya biyo Na'am.
to ya ne ake tabbatar da ka shaida annabi Muhammad manzon Allah ne shine malaman aqida suka ce ta'atuhu fi ma amara kai mishi biyayya a cikin abin da ya umurni wa tasdiquhu fi ma akhbara ka gaskata shi game da abin da ya bada labari wa ijtinabu ma naha anhu wa zajar ka kuma nisanci abin da yayi hani a kansa kuma yayi tsawa wa alla yu'badu Allahu illa bima shar'a kuma kada kai bautar Allah sai da shi abin da annabi Muhammadun yami annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta yace ai kenan kun ga a wannan karshen akwai kore mi akwai kore kaga bid'a kaga wani abu a cikin addini wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai yi umarni da ai ba a wannan kuma zai tabbatar muna ayoyi da yawa a cikin alkur'ani wanda suke tabbatar da annabtaka ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ƙasa ƙasa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa huwa alladhi ba'atha fil ummiyina هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة نعم.
وإن كانوا من قبل في ضلال مبين جزاكم الله خيرا الله سبحانه وتعالى yake cewa huwa alladhi ba'atha fil ummiyina shi ya turo a cikin ummiyai wanda busan karatu busan rubutu ba rasulan minhum dan aiki daga cikin su kenan dan aiken wa dan aiki na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasulan minhum yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim yana tsarkake su malamai suka ce ay wa yuzakkihim min darani shirk ila taharati tauhid manzon Allah Allah ya turo sa yana tsarkake mutane daga kazanta ta shirka zuwa ga tsabta ta tauhidi ashe kun ga idan ka ce ka yarda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzonsa ne ashe ba magana bace ba faɗi bane a baki zai tabbatar da haka me zai tabbatar da haka aikinka ya raqisan talaban bi haflil maulidi ya za'iman hubban nabiyyi muhammadi ya kai mai rawa tana kada ugu na aihuwar manzon Allah Sallallahu alaihi wasallam.
alaihi wasallam ya kai mai riya cewa kana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u da a ce son da kake masa gaskiya ne to da biyayyar ka za ta nuna kana son sa biyayyar ka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ta nuna kana son sa kenan idan muka bi wannan fannin da za a ce a lura su waye suka yi kowa son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suwa za a ce wa Ahlus sunna.
ahlus sunna su ne dan an ce manzon Allah dage wando yake suke dage wando na'am su ne dan an tabbatar da manzon Allah aje geme yake suke aje geme su ne dan an tabbatar da manzon Allah yana yin azumi lundi jeudi yake yi in baka tabbatar da haka ba je martaza ranar alhamis ka ga yadda ake bude baki kamar azumin watan ramadana yo wannan shi ne kenan ashe son manzon Allah aiki ne yake nuna sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam falalarsa da yake nuna mana rishin tantama da cewa tabbas shi annabi ne babu tantama hatta Allah ya tabbatar mana yahudawa su ma sun san sa Allah ya ce ya arifunahu يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون Allah subhanahu wa ta'ala ya ce su sun Yahudawa sun san manzon Allah kamar yadda suka san 'ya'yansu na cikinsu sai dai wasu yanki daga cikinsu kun ga Allah nan bai kudin goro bai ce gaba ɗaya a'a wasu daga cikinsu suna ɓoye gaskiya haka ku suka ɓoye gaskiya amma idan a me ake ce mata idan kalwa ta yi tsami dole sai ta hoto ya tabbata a tarihi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam asira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu daga cikin jigajigai na Yahudawa da suka tabbatar da samuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da macewa manzon Allah ne Allah ya turo sa akwai daga cikin su misalin dan uwa na Abdullahi bin Salam wanda yake ɗaya ne daga cikin manya-manyan maluman Yahudawa wata rana ya biyo akan hanya sai ya haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka tsaya suna gaisawa suna cikin gaisawa sai ga wani mutum ya huto daga ƙauye a guje ya ce ya manzon Allah wasu mutanen ƙauyen kufa ne suka shiga musulunci kamin su shiga musulunci mun kwaɗaitar da su cewa in suka shiga musulunci to Allah zai azurta su ta inda ba sa tsammani to yanzu sun shiga cikin musulunci kuma yanzu gashi sun shiga cikin matsala hori ya kama su to muna tsoron wannan talauci da suke a ciki wannan hori da suke a ciki wanda mun ce musu in sun musulunta za su samu ni'imar Allah muna tsoron dalilin wannan kuma su ce ƙarya ne su bar musuluncin yanzu menene mahuta ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce to za mu tura musu da wani taimako kamin taimakon Allah ya zo a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai fara ina zai samu bashi aka yi daidai kuma ga wannan ɗaya daga cikin shiga-shigan Yahudawa sai ce ba matsala ni zan baka bashi manzo Allah ya ce to ba matsala na gode ya ba manzon Allah bashi manzon Allah ya ɗauki wannan kuɗin da ya basa ya ce ya ji ya kai ma waɗannan mutanen a sai abinci a kai musu yanzu an yi yarjejeniya ga ranar da manzon Allah zai bashi kuɗin amma bayan kwana biyu manzon Allah ya huto daga jana'iza daga makabarta yana tare da sahabbansa a cikinsu akwai Umar akwai Abubakar akwai Ali akwai Usman da sauran sahabbai ana kewaye da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya zo zai zamna ga gina wannan mutumin ya jayo ya hizgo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har sai da lagensa da yake lagawa ya jaye har sai da kahudun manzon Allah suka bayyana ya ce ikhdini daidaini biya ni bashin da na baka yana faɗin wannan sai kuma ya ƙara da cewa kuɗi ku dama dangin abdumanahu maciya amana ne in mutum ya baku bashi baku bashi bashi baku biyan shi bashin yana faɗin wannan sai umar ya zaro takobi jikinsa na makarkata ka bani dama in cire masa kai sai manzo Allah ya ce mahlan ya umar mahlan ya umar isan nusan na umar ni da shi ba wannan muke bukata a gare ka ba abun da ya dace ka yi mini umarni ka yi mini nasiha da in kasance mai biyan bashi kamata ya ce mini in ji tsoron Allah in rika biyan bashi shi kuma sai ka ce mishi ya kasance mai sauki a wajen neman bashin da yake biya a wannan lokacin sai manzon Allah ya ce masa ai mun yi da kai ga lokacin da zambiyan ka ko ya ce a haka muka yi sai kawai bai sani kawai ya manta sai ce to ba matsala dama akwai kuɗin da suka zo a ɗoka a bashi kuma a ƙara mishi akan abin da ya baya yanzu ya juya zai tahi sai umar ya biyo shi baya an gane da kyau ko ba hawa takobi zai yi ba cire mai kai zai yi ba tunda manzo Allah ya hana sa yana biyo shi baya sai ya taɓi baya kafaɗarsa ya ce kai da muke gani a kima a cikin yahudawan ma muna ganin kana daga cikin mutanen kirki kama manzon Allah wannan wulakancin a gabanmu sai ce umar ka san ne aiko ya ce eh na san ka na san ka ka san da ina cikin malaman yahudawa ko ya ce eh haka ne ya ce to babu wata siffa da Allah ya faɗi game da Muhammadu face na ga siffar na tabbatar da ita siffa biyu ce ban tabbatar da ita ba na farko shine yasbaku ilmuhu ghadabuhu yahuwarsa tana rigayar hushinsa wala yaziduhu shiddatul jahli illa afwa illa hilma sannan kuma lokacin da ma kake ƙara masa wulakanci shi lokacin ma yake ƙara kyale ka yin banza da kai da yahi maka ya ce to ita ce nake so in tabbatar kuma wannan abin da aka yi na tabbatar ya ce don haka daga yau raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiya a wannan lokacin ya musulunta ya shi a gaban manzon Allah ya kalmar shahada ya tabbatar da manzon Allah manzo ne ko ba manzo bane ya tabbatar da haka in kace ashhadu an la ilaha illallah ka tabbatar da lalle annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne muka ce tabbatar da haka kuma a aiki ake ganewa ba a baki ba mu masoya manzo ne amma kuma mu ne na gaba gaba a wajen saba ma manzo muna fatan Allah ya arzita mu da son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in uwa masu girma ana nan da lokaci yayi kuma kun ga ko rabi ba mu je ba na bayanin mi na bayanin kiran sallah to ku bi ni bashi a wata rana mala ya ce ana biya ta bashi to ba matsala wannan bashin ko ina so in zo in biya sa don abin da muka ji na gaba insha Allah zai yi mai yake da suna wancan kin don saboda a cikinsa akwai wata kalima ta ƙarshe ita aka liƙe kiran sallah da ita kuma ta yi duk abin da ya bi a baya subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ash-shaykh Abdul Malik Bukhari Allah subhanahu wa ta'ala ya saka da alheri kamar da kace dai wato muna biyar ka bashi almalik kun ga ya samu bayani akan kiran sallah kun bai kai karshe ba yanan wata rana za ka zo ka yadda wannan bashi almalik insha Allah kafin da yake shugaba ya dan tashi kadan yana da uzuri kafin ashak sanisi abakar ya zo za mu sa alran sanisi da gana ya yi mana kira'a ko da ta minti biyar sa'an nan malam ya rufe mana da addu'a alran bismillah